إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar ranar asabar 19 ga watan rabi'un al-awwal shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 15 ga watan Oktoba na shekarar miladiya ta 2022 wannan shine kaset na 32 cikin jerin darussa daga littafin As-Sunna wallafar al-Imam al-Hafiz Abubakar ibn Abi Asim Allah ubangiji ya gafarta masa wannan littafi na ibn Abi Asim ɗaya ne daga cikin muhimman littattafai da suke zama madogara ta ɗauko aƙidan magabata na kwarai tun daga kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa da tabi'ansu Allah ya kara musu yadda Allah ya kara manzan Allah sallama da salati idan ba manta ba muna ta bibiyan wannan malami inda yake ta kulla mana babuka wanda suke da alaka da tabbatar da kaddara tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki shike da iko akan komai shike sarrafa komai da kowa zamu tashi inda malam yace babun ga wani babi lamba hadisi na 401 ko قال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي ابن أخي حزم القطيعي قال حدثنا عمر بن علي عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أجل العبد بأرض أثبت الله له حاجة حتى يبلغ أقصى أثره ليقبض فيقول فتقول الأرض يوم القيامة هذا عبدك hadha mastawda'atin waɗannan babukan za su yi magana ne akan wato ƙarshen rayuwa ƙarshen al'amarin mutum al'amalu bil khawatim kamar yadda ake faɗa a cikin ƙa'idoji al-imamu ibn abi asim ya anso wannan hadisi daga malam muhammad ibn yahya ibn akhi hazmin al-qati'i wanda malamin su imam muslim ne da abu dawuda da tirmidhi da nasa'i ya rasu shekara ta ɗari biyu da da hamsin uku bayan hijira shi kuma ya ce daga malaminsa Umar ibn Ali ibn Muqaddam al-Thaqafi maulahum wannan kuma daga cikin rijalul jama'ati sitta rasuwar shekara ta ɗari da casa'in ne bayan hijira daga babban malami Isma'il ibn Abi Khalid Abu Abdullahi al-Bajali ɗaya daga cikin min kibari ashabi sha'abi kenan al-Imam sha'abi yana da ɗalibai da yawa kuma kamar da Ahmad ibn Hanbal yake faɗa wannan malamin Ismail ibn Abi Khalid yana daga cikin manyan ɗaliban Sha'abi ibn Abi Khalid a wata maganar ma kamar yadda Zahabi ya kawo a cikin Sura Al-Amin Nubala ya ga sahabbai kamar guda biyar saboda ya ya ya zamanin shi yayin sa sosai ya dade sosai tunda rasuwarsa shekara ta 100 ne da da 46 bayan hijira shi kuma ya ce daga Qais ibn Abi Hazim wani babban tabi'i shi ma daga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sayyidina Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu malam Abdullahi dan Mas'ud yake cewa daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama annabi yana cewa idza kana ajalul abdi bi ardin idan Allah ya kaddara cewa wani a gari kaza zai mutu daga tabbatar da kaddara kenan wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut daga cikin wato mafatihul qadri akwai wannan babu wanda ya san a garin da zai mutu sai Allah idan Allah ya kaddara ga garin da zaka mutu wataƙila ma baka taba kwana a garin ko ka taba rayuwa a garin ba wataƙila wucewa kawai kake a mota a garin ko kuma zuwan ka ma kenan na farko idan Allah ya a can zaka mutu dole sai ka ji can zaka mutu ba yadda ka iya asbatallahu lahu hajatan sai Allah ya kaddara maka wata bukata ta kai ka garin wata bukata sai ta kai ka garin wani NYC ne kawai zai kai shi hanyar da zai je mutu bai taba barin garin sa ba wani tun da ya fara karatu sai ya gama NY ya gama jami'a an tura shi NYC sai a ce tafi gari kaza a can zai hadari ya mutu ko wani rikicin addini ya tashi a kashe shi ko wata malaria ta kashe shi cikin dare haka dai haka dai Allah yake wani daurin aure wani abin nan yawon yawon kasuwanci wani abin nan yawon gudun bashi haka dai Allah abin da ya kaddara maka shi zai faru da kai yace hatta ya buluga aqsa athari har sai ya tike iya burbushin inda Allah ya nufin zai taka fa yuqbada sai kai a karbar rayuwar shi a can sai ya zama a can aka karɓi rayuwar shi ba a garinsu ba fataqulul ardu yawmal qiyama to wannan kasar da ya mutu inda aka rufe shi ranar alkiyama sai ta dinga cewa Allah hadha abduka ranar alkiyama ranar da wato wa idal ardu muddat ko da Allah ya ce menene wa alqat ma fiha wa takhallat da kuma iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha ranar alkiyama za a matse ƙasa iyakan matsewa kamar da Allah ya ce shine wa alqat ma fiha sai ta fitar da duk abin da ke cikinta na gawawaki za ta furzo su wata hallat ta zama babu komai a ƙasanta can kuma Allah ya ce idan aka girgiza ƙasa iyakar girgiza wadda aka yi mata wa akhrajatil ardu asqala za ta fitar da duk wani abu mai nauyi a cikinta mutane da ke cikinta wa qala al insanu malaha to a wannan rana ta alkiyama sai ƙasa ta dinga cewa Allah ya Allah ga bawanka ya Allah ga ajiyar da ka bani ana ko su masail na fiqh da ya kamata mu kalla babu laifi mu mai duba zuwa gare su yana daga cikin abin da yake makaruhi idan mutum ya mutu a wata ƙasa a ɗauke shi a kai shi wata ƙasa daban wannan makaruhi ne kamar yadda zaka gani in ka koma littafin ahkamul janaizi wa bid'uha na ash-shaykh al-albani muhammad nasiruddin rahmatullahi alayhi makruhi ne bayan kasancewar shi makaruhi kuma hanyar hana bawa samun wani babban lada ne al'imamu a tirmidhi ya ruwaito hadisi wanda hadisi ne tabbatacce manzala sallallahu alaihi sallama wani bawa ya rasu wani mutum ya rasu a garin madina na biya je ya mushi ainihin wato abin nan afon al'imamu annasai ne ruwaito a cikin alkubra na biya je mai jana'iza aka rufe sai yake cewa laitahu mata bi ghairi makanin ladhi wulida kai can wannan bawa ina ma da ya mutu a wani gari daban da inda aka haife shi sai sabai suka ce akwai wani falala ne a cikin haka nabi ya ce kware ku akwai falala ai shi bawa idan ya mutu a can wani jeji ba garin su ba idan mutum ya mutu a can wata duniya daban ce to za a kirga tsawon wajen mala'iku za su auna nisan wurin daga inda kabarin shi yake zuwa inda mahaifar shi take sai a ba shi aljanna iya tsawon wannan wajen ranar alkiyama wannan shine shine abin da za a yanka mashi aljanna idan garinku Kano ne ka mutu a Lagos to iya wannan fadin za a baka amma ka dauko ka daga Lagos aka dawo da kai shikenan kaga sun ba bakin ciki na fata mun gane wannan sannan kuma kuɗi ake kashewa a dawo da gawa kuma ya saba wa sunna kuma wani bashi yake wasiya ya ce in ya mutu fa a dawo da shi to kuskure ne ya saba wa sunna in kana saka mutu a garinku sai ka zauna a garinku ko can asali amma in dai kana tafiya to ka san inda ka mutu can zaka sai ya kamata a birne ka shi sa ga sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu kaburburan su suna ainihin kasashen kamar yanzu misali kace Palestine ko abin nan kasar Andalus ko kasar Iraki ko kasar Farisa Iran kenan ta yanzu duk kaburburansu suna nan da suka je jihadi kowa inda ya mutu ana ake rufe shi wannan kuskure ne ya faru daga baya da wani tunani a tarihance kuma har malamai an musu haka al-imamu abubakar al-baihaqi Allah ya gafarta mai da ya rasu haka aka sa gawar shi akwati aka mai da su aka mai da shi garin su na baihaq tun daga kasar samarkanda kuma an ce kamar tafiyar zango 40 ce wataƙila kamar duk zango yana aikawa kamar kilomita biyar goma watakila ta watakila kilomita 250 ko makamanta haka ko fiye da haka amma haka aka sa shi a cikin akwatin gawa wajen kwana hudu aka ana tafiya da akwatin aka kai shi garinsu haka yi zuwa cikin tarihinsa kaga malami ne ba zai so a mai haka ba amma watakila wanda suke da ta cewa akan gawa su suka ga haka ya kamata su inda za a kai mutum asibiti kasar waje ya rasu kuma a sake ɗauko gawa a dawo da ita kano ko sokoto ko zaria ko lagos ko ilori sannan a kashe kuɗaɗe masu yawa ga abin da yake yake da kyau shine a samu musulmi a can inda ya rasu su mai su mai janaiza haka an kawo mutum asibiti Zaria abin nan teaching hospital ko Kano ko wani makamanci haka daga wani gari to idan ya rasu sai ku nemi musulmai a nan sai su mai sai su taya ku sai ku mai janaiza kar ku ce sai kun mai da shi a can garin da kuka fito a karkarar ku ba daidai bane Allah shi kyauta wannan hadisi ne sahihi mazajen shi kamar da muka gani mazaje ne na na ashekhai in banda shi malamin mai littafin wato Muhammad ibn Yahaya wannan Muslim ne ya riwaya a gunshi Bukhari bai riwaya a gunshi ba sai kuma wancan Umar ibn Ali al-Muqaddimi shi kuma ibn Hajarin yana cewa fiqa ne duk da yake yana tadlisi mai tsanani mudallisi ne mai tsananin tadlisanci Allah ya kyauta baya ga shi wannan malamin al-Imamu al-Hakim ya fitar da hadisin haka ibn Majah kuma Sheikh Al-Albani ya inganta shi a cikin As-Sahiha a lamba hadisi na 1222 haka nan Tirmidhi ma ya fitar da shi a cikin Kitabul Qadri na na sunan dinsa qala hadathana Wuhban qala hadathana Khalid an Humayd an Anas ibn Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama la ta'jabu bi amali ahadin hatta tanzuru bima yuhtamu lah al-hadith wannan kuma ta hanyar Wuhban wato Wahab ibn Baqiya ibn Usman shi ake walakabi da Wuhban kamar yadda muka ji a baya ya rasu a shekara ta 339 shi ma yana daga cikin malaman Imam Muslim zaka ji Muslim na riwaya daga gare shi da Abu Dawud da Nasa'i shike riwaya daga Humaydu at-Tawi Humayd ibn Abi Humayd da kuma Anas dan daga Anas dan Malik zamu ga wannan isnadi ne mai ban sha'awa domin zaka ga sulafi ne tsakanin afwan na tsallake Khalid ko Khalid ibn Abdullah al-Wasiti to ya zama ruba'i kenan idan da za a ce akwai yin kiɗayi a can Khalid ibn Abdullahi Wasiti shine daga Humay daga Anas dan Malik Allah ya ƙara masa yadda Anas yake cewa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la ta'ajabu kar ku dinga kar abin ya dinga burge ku bi amali ahadin kada aikin wani ya dinga burge ku kuna ganin kai wani ai ya riga ya tsira hatta tanzuru bima yuhtamula bima yuhtamula sai an ga menene ƙarshen aikinsa akan me ya mutu ya mutu alal jada akan sunna akan addini ko kuwa fa innal amila ya'malu zamanan min dahari shi mutum yakan yi aiki tsawon zamani a rayuwarsa aw burhatan min dahari ko wani sashe na rayuwarsa bi amalin salihin ya ta aiki nagari law mata dakhala aljanna da ya mutu a lokacin aljanna ne shi kamar yadda Abdullahi dan Amr dan Asi yake cewa da suna kafirai yace inda mun mutu yan wuta ne muka zo muka musulunta muna bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna ta jihadi ce da mun mutu a lokacin muna sa ran aljanna ne mu yace daga baya kuma muka zo muka yi malanta da shugabanci da fatawa da alƙalanci muka shiga rigingimu iri daban-daban yace nawa mu sai da Allah ne da mu ba wannan sahabi ne bai yake wannan kukan zai mutu yake cewa yake wannan kukan yace mun shiga rigingimu iri daban-daban mu ne malanta mu ne fatawa mu ne siyasa mu ne rikicin shugabanci fitintunu iri daban-daban ya ce tuno mu sai da Allah bai da mu ba to haka bawa yake da san da yake aikin alkhairin nan ya mutu to da zai samu tsira thumma yatahawwalu ana nan sai abu ya juye mushi fa ya'malu amalan sayyi'an sai ya kama aiki na banza wa innal abda la ya'malu zamanan min dahrihi bi amali bi amali law mata dakhala an-nar wani kuma sai ya ta aiki mummuna wanda inda ya mutu a lokacin dan wuta ne sun mai tahawwalu fa ya'malu amalan salihan sai kuma ya juya fara aiki nagari fa idza arada Allahu bi 'abdin khaira idan Allah ya subawa da alkhairi ista'malahu qabla mauti sai Allah ya bashi dama ya aikin alkhairi fa waffaqahu li amalin salih sai ya bashi dace da aiki nagari Allah ka samu dace wannan hadisi yana nuna ƙarfin amfanin ka zama kana da alkhawfuwar raja yana nuna kuwatun raja wal khawf lal qat'a bi halil abd ka zama ka da karfin raja'i fatan Allah sa a tsira da kuma tsoron kada Allah ya halakar da mutum kar ka yanke wa bawa ainihin wato hukunci wannan isnadi ne sahihi da da sharadin Imam Muslim wanda Abu Ya'la ya ruwaito shi a cikin musnadinsa haka al-Imam Ahmad ibn Hanbal haka al-Ajuri a cikin ash-Shari'a haka al-Lalaka'i a cikin sharh usul itikadi ahli sunnati wal jamaa hakanan al-imamu at-tabarani a cikin al-mu'jam al-kabir duk da yake shi ya kawo shi shi at-tabarani mawqufan ne ala Anas ibn Malik hadisin shi ma ya tabbatar da cewa Allah shi ke kaddara mutane ayyukan kirki wanda za su sa su tsira ko akasin haka qala hadathana al-abbas ibn al-walid an-narsi qala hadathana wuhayb hadathana humayd al-tawil an Anas ibn Malik anin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan kaga dai shi dai hadisin ne amma anan kuma malam ya kawo shi da isnadi nazili dazi ya mun ji daga Wuhayb ibn Khalid al-Karabisi go ah sorry wancan Wuhban al-Abbas ibn al-Walid ibnu nasirin malamin su muslim ne malamin bukhari ne ma da muslim da nasa'i shi ma ya rasu da da dan wuri haka shekara ta 138 shine ke riwaya daga wahib ibnu khalid al-karabisi wanda daga cikin rijalul jama'a ne wahib shi kuma daga humayd ibnu abi humayd al-tawil daga anas dan malika ila yau qala um anas yake cewa la alaikum alla ta'ajibu ta'ajabu bi ahadin hatta ta'lamu bima yuhtamu la kar wani ya dinga burge ku dan kun ga yana wani aiki ku bari har sai ya mutu akan aikin alkhairi wa haddathana abu musa qala haddathana abdul wahhab al-thaqafi haddathana humayd an anas anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la tan'amu an ta'ajabu thumma dhakara nahwa wannan kuma ta hanyar abu musa shine muhammad ibn musanna daga abdul wahhab ibn abdul majid ibn salt al-thaqafi wanda ya rasu a shekara ta 194 zuwa ga Humayd zuwa ga Anas wannan kuma lafazin da yace la tan'amu an ta'ajab kar kar ku dinga jin dadin abin yana burge ku thumma zakara nahwahu sai ambaci kwatan kwacin wancan qala haddathana abu musa shine dai muhammad ibn musanna haddathana khalid ibn al-harith abu usmana al-hujaymi ken al-basri babban malami ne ya rasu a shekara ta 186 bayan hijira ya daga cikin rijalu as-sitta shi ma daga Humayd daga Anas duk waɗannan kaga ɗaliban Humayd ne kenan da Khalid ibn al-Harith da Abdul Wahhab ibn Abdul Majid al-Thaqafi da Wahib ibn Khalid al-Karabisi da kuma Khalid ibn Abdullah al-Wasiti hanyoyi wajen guda biyar kenan zai ma ambaci wata daga daga ainihin wato al-Harith ibn Umair al-Basri da kuma ibn Abi Adi Muhammad ibn Ibrahim ibn Abi Adi al-Basri duk waɗannan ɗaliban Humaid ibn Abi Humaid ne za ga dukkaninsu malaman ƙasar Basara ne saboda anan yake duka ɗaliban shi ne suka roto wannan riwaya daga gurin shi da lafuza mabambanta ina fata mun gano wannan a wannan riwayar ta ta Khalid ibn al-Harith yace Anas ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tan'amu an ta'ajabu bi amali ahadin hatta tanzuru mithla kar abin ya dinga muku dadi kuna jin dadin aikin wani na burge ku har sai kun ga yadda ya kare qala da sana abubakar wato abubakar anan abin nan kenan ko ibnu abi shayba qala da sana abdul wahhab ibnu abdul majid ibnu salt al-thaqafi an humayd an anas ibn malik anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza arada allah bi abdin khaira ista'mala irin wancan ne shi ma ko qalu ya rasulullah ga karin tambaya wanda mun ji annabi ya faɗi wancan ya cewa yuwaffiquhu li amalin salih amma ba ambaci tambayar ba amma wannan riwaya an tambaya cewa sahabbai suka ce wa kaifa yasta'miluhu yaya ne Allah zai amfani da bawa kala sai annabi ya ce yuwaffiquhu li amalin salihin qabla mauti Allah zai bashi dace da aiki nagari kafin mutuwarsa Allah ka samu dace wannan riwaya Tirmidhi ya ruwaito ta da Tabarani qala dasana ash-Shafi'i قال حدثنا الحارث ابن عمير حدثنا حميد عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم wannan riwayar daga Shafi'i to mu kiyaye ba Shafi'i Muhammad dan Idris ba mun fara a baya ko dan da ce Shafi'i zaka fara tunanin Imamul Madhhab Ash-Shafi'i to wannan sunan shi Ibrahim ibn Muhammad daga Al-Harith ibn Umair Al-Basri shi ma daga Humaydu daga Anas daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa da sanal muqaddimi قال حدثنا ابن ابي عدي عن حميد to kaga wani tace riwayar ibnu abi adi din shine muhammad ibnu ibrahim ibnu abi adi abu amr al-basri ya rasu a shekara ta 194 shike riwaya daga anas daga humaid shima daga anas dan malik daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mislahu irin wannan to shi wannan al-harith ibnu umair kamar yadda al-hafiz yake fada a cikin taqrib yake cewa wasaqahu al-jumhur mafi yawan malamai sun ce mutumin kirki ne wa fi ahadithuhu ahadithihi manakir amma ko su ababan kyama a cikin hadisin sa da'afahu bi sababi hal azdi eh al azdi ya rawata shi saboda wannan shi kuma ibnu hibbana da wanin sa suka suka suka suka su ma suka biye wa azdi da ibnu hibbana da wanin sa sai ibnu hadir yake cewa hala a ƙarshen rayuwarsa ne ya samu wannan matsala amma dai hadisan shi suna da istiqama su kaman na kowa gwargwadon hali qala hadathana amr ibn usmana qala hadathana baqiya qala hadathana muhammad ibn ziyad an abi inaba الخولاني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا عسل قيل وما عسل قال يفتح, يفتح له عمل صالح قبل موته فيقبضه عليه wannan kuma riwaya daga Amr ibn Usman ibn Sa'id al-Himsi wanda malami ne saduq cikin malamai ya rasu shekara ta 250 al-Imam Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Majah sun fada hadisan shi daga Baqiyatu dan Walid shi kuma Baqiya shike cewa daga Muhammad ibn Ziyad daga Abi Inaba al-Khawlani wannan an yi sabani game da sahabbantakarsa Abu Inaba al-Khawlani sunan shi Abdullahi ibn Inaba Abu Inaba ya musulunta ne a hannun mu'azu ɗan jabal a ƙasar yaman da kusan mu'azu har annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu mu'azu yana yana yaman baya halarci a madina sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu daga sai ya zama wasu malamai suna ganin wannan to muhadarami ne domin ai shi kanshi mu'azin bai ma dawatar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma akwai waɗanda su sun taho sun zo sun riga mu'azu dawowa sun yi wifada ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun ainihin zama sahabbai don haka wannan shine sirrin saɓanin da aka yi akan sahabbantakarsa daga baya ya rayu ya dade a duniya har zuwa zamanin abdulmalik dan marwan ya rasu a shekara ta ɗari da goma sha takwas ne bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam khalifa ibn khayyat da ibn sa'adin su sun ce sahabi ne shi saboda akwai riwaya da yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wasu malaman kuma kamar abu zur'atar dimashki da mafi yawan mutanen ƙasar sham da abu hatim kamar da ɗansa abdurrahman ya ba da labari a cikin darwar ta'adil su kuma sun tafi akan cewa ba sahabi ba ne to mahama ya kunil amru dai hadisin irin waɗancan ne wanda yana da shawahid wallahu a'lam malam yake cewa a qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yace kaga in sahabin ne to ittisali ne in ba sahabi bane kenan ya zama mursali wanda yake da ƙarfi ƙwarai da gaske idza arada Allah bi abdin khairan assalahu idan Allah ya so bawa gida alkhairi sai ya mushi a asal wato ya dadada mushi rayuwarsa daga dadi na zuma qila wa ma assala qala yuftahu lahu amalun salih sai a bude masa wata hanya ta wasu ayyukan alkhairi qabla mautihi gabanin mutuwarsa fayaqbiduhu alayhi sai Allah ya karbe shi akan aikin alkhairin tsawon rayuwa hala yana ta yin wani aiki na banza hala ma kafiri ne yana musulunta kuma sai ya mutu ko kuma hala wani fasiki ne yana canza hali sai ya koma mutumin kirki sai ya rusu hala da can bai damu da addini ba yana koma ya fara aikin addini da can bai damu da sadaka ba da can bai damu da azumi ba bai damu da sallah a jami'i ba bai damu da biyayya iyaye ba bai damu da kula da wajibobi da mustahabbai ba sai Allah ya bashi dama sai kawai ya canza ya ji wani wa'azi ko ya kanshi karatun ta nutsu kawai sai ga ya fara aikin alkhairi duk wannan fa malala kaman sun tabbatar da mene kaddara sai Allah ya kaddara mai sai ya juya zuwa mutumin kirki sai ya mutu akai Allah ka sa mu cika da imani wa fihi a cikin dai wannan babi dake bayani akan al-a'malu bil khawatim an amr ibn al-hamiqi haka kika da sunan ha'un da fataha da mimun da kasara anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi sallama wannan kaga yanzu yayi ta'alikin sa ne kenan amma ya roto shi cikakke a cikin al-ahad wal masani haka nan bahawi a cikin mushkilul athar haka nan baihaqi a cikin al-asma' was sifat haka nan al-hafiz abubakar al-khatib al-baghdadi a cikin tarihin sa da bukhari ma a cikin tarihin sa da ibnu hibbana da babarani a cikin musul shamiyin da wasu wurare وأن عمر الجمعي عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا دغ عمر الجمعي شما يا رويتو دغ منزن الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم شما يا رويتو wannan wanda shi kuma yana cikin shi ma al-ahad wal mathani da shi wannan malami da kuma silsilar sahiha ta Sheikh Al-Albani alamba hadisi na 1114 wa an abi umama al-bahili anin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama haka nan daga abu umama talbahidi shi ma wanda shi ma yana cikin musnad tabarani al-kabir da kuma musnad shamiyyin ta hanyar luqman ibn amir zuwa ga ainihin wato shi sahabin abu umamata da kuma a cikin littafin abin nan musnad shihab na al-qudai shi ma ya ruwaito shi ta hanyar ali ibn yazid zuwa ga shi abu umama da dai wasu hanyoyi daban-daban wanda suka tabbatar da ingancin wannan riwaya su ba malam ya sake cewa babun wani babi kuma ha'ila yau game da su wannan kuma babun zai magana akan ha'ila yau kaddarar wasu mutane wanda su kuma sai a lahira ne ma za a hukunta su wasu mutane guda hudu waɗanda a lahira ne duk da lahira gidan sakamako ce amma su kuma za a yi musu abin nan wato jarabawa a lahira a takaitan takaitawa malam ya ce haddasa na abubakar bin abi shaiba قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي رافع عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أربعة أربعة كلهم يدلي على الله يوم القيامة بحجة وعذر رجل مات في الفترة ورجل أدركه الإسلام حرما ورجل أصم وأبكم ورجل معتوه فيبعث الله إليهم ملكا ملكا رسولا فيقول اتبعوه فيأتيهم فيأتيهم الرسول في فيؤجج لهم نارا ثم يقول اقتهموها فمن اقتهمها كانت عليه بردا وسلاما ومن لا حقت عليه كلمة العذاب وانا حديث تانيا مالا أو بكر عن أبو شيبة زواج الحسن ابن موسى zuwa ga Hamadu dan Salamata dan Dinar zuwa ga Ali ibn Zaid ibn Jud'an wannan Ali dan Zaid dan Jud'an mun shaji a baya cewa yana da matsala amma dai yana da mutaba a wannan Al-Imam Muhammad ibn Hanbal ya fitar da mutaba ta wata hanya ta ta hanyar Al-Hasan zuwa ga Abu Rafi din haka nan Bazzar ya ruwaito ta hanyar Hisham zuwa ga babansa zuwa ga Qatada zuwa ga Hasan zuwa ga Abu Rafi to wannan mutabar da aka masa kenan da wasu waɗanda ba wannan ba zuwa ga Abu Rafi zuwa ga Abu Huraira radiyallahu anhu Abu Huraira yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa arba'atun wasu nau'in mutane guda hudu kulluhum kowane ɗaya cikin su yudli ala Allah yawmal qiyamati bi hujjatin wa udhri zai yi zance da Allah zai kawo wa Allah bayani na uzurinsa da hujjarsa me yasa bai yi imani ba za su kokarin su kare kansu za su kokarin su bada bayani me yasa ba su imani ba rajulun mata fil fatra na farko shine mutumin da ya mutu ala fatratin minar rusul babu manzanni babu annabawa wato wanda ya rayu a wani zamani da wani wuri sa'ad da ko yanayin da saƙon wani annabi bai kai masa ba wannan sune ahlul fatra mutumin da kwata-kwata bai da saƙo bai da labarin saƙon wani annabin Allah wa rajulun adrakahu al-islamu hariman da mutumin da musulunci ya riske shi sanda musulunci ya zo garin su ko sanda labarin musulunci ya iske shi ya riga ya zama tsoho ya ratattaki shine haram harim tsoho wanda ba zai iya komai ba wani ma za ga sai an dinga shan ya haka kamar jikakken abin nan carpet a fito da shi a mai da shi ya zama kawai liability kuma rayuwa bata kare ba tsoho minhum man yuraddu ila arzalil umri kenan ko li kai la'alaman min ba'di ilmin shay'a bai san komai ba bayan da ya sani to na biyun su kenan wa rajulun asam abkam da mutumin da yake kurma bebe baya magana baya ji kaga baya da ra'ayi sako ya kai gare shi wa rajulun ma'tuhun da kuma mahaukaci shine ma'tuh wanda yake mahaukaci mai bin titi yara suna mai a tara a tara suna jifin shi waɗannan guda hudun za su kafa wa Allah hujja cewa su abin da ya sa ba su imani ba ba su samu dama ba ne saboda waɗannan matsalolin riwaya al'imamu ahmad ibn hanbal ita ta bayyana wannan abin ƙarara a cikin riwayar ta ahmad ibn hanbal annabi yake cewa fa'ammal asammu fa ya ƙulu rabb laƙad ja al'islamu wa ma asma'u shay'an hujja da zai kafa shi kurma ce ya Allah musulunci ya zo ni bana jin komai kunne na baya ji baki na bana iya magana wa ammal ahmaqu ne kun mahaukaci da yace anan ma'tuhu fa yaqulu ja'al islamu was-sibyanu yahfizunani bil hasa musulunci ya zo garinmu ko lokacin da nake rayuwa alhalin yara suna bina suna mun ihu mahaukaci suna jifa na suna kama rigata kamar da ka san da yara suna mahaukata suna tsokanar su ce bana cikin hankali na yace yara suna jifa na a wata rewa bil ba'ar da kashin uh, dabbobi ko bil hasa da tsakon kwami wa amma al harimu fa yaqulu ya rab ja'al islamu wa ma aqilu shay'an shi kuma wanda ya tsufa hayar tattake sai ya ce ya Allah ni musulunci ya zo ne ya tarar da ni ba abin da na iya ba abin da na sani hankalina ya gushe wani ma fitsari yake a jikinsa da bayan gari wani ma magana da ta yi ta rashin hankali baya iya tuna komai wa amma alladhi mata fil fatrati fa yaqulu ja'a ma ja'ani min rasulin anka ce ni babu wani manzo da ya zo min daga gare ka ya Allah sai fa ya akhudhu mawathiqahu sai Allah ya karɓi ceto shi kenan na ji magana kuna nufin inda kun samu dama za da kun imani wallahi da mun yi imani ai ba mu samu dama ba ne ceto shi kenan ba ku bayan Allah ya karɓi wasiƙin sunan to sai a aiko da wani mala'ika to shine ya ce fa yab'athu Allahu ilaihim malakan rasulan sai a aiko da wani mala'ika bayan an bar su a an gama wannan session din na na hisabi an ji kowa uzurin shi ciki shikenan ku jira ma'ana an yi an yi ajoni kenan go an jima kadan dan da mu alkiyama mashahid an jima kadan sai a zo da wani sabon mashahidi sai a turo musu wani mala'ika a ce ka je ka ce musu ga sako daga Allah sai a ce ittabi'uhu ku bi shi fa ya'tihimur rasul ce idan manzon nan yazo ku bi shi da manzon yazo fa yu'ajjiju lahum nara sai yazo da wuta an hura ta fa yaqulu iktahimuha ce duk ku shiga wutan nan taron waɗannan irin mutanen ne mahaukata da suka rayu cikin hauka a duniya ba su warke ba da wanda suke kurame bebaye haka suka rayu haka suka mutu da 'yan ahalin fatara da waɗanda suke kuma masu ainihin wato tsufa a rayuwarsu sanda musulunci ya riske su taron wannan gayyar sai a yi shela a ce to Allah ya ce ku shiga wannan wuta sai wasu su ce a mu ba za mu shiga ba ya ba ya ce mu shiga wuta wannan ai ba daidai ba ne su fara ja da Allah ko irin da mutane suke ja da Allah a duniyar nan Allah ya ce kaza za a yi su a su ba su fahimci wannan ba wannan ba haka ya kamata a yi ba to waɗanda suka ƙi shigan nan kaga dama yana cewa ko a duniya a kawo doka Allah haka za su kafirce mata famani kita hama kanat alaihi bardan wa salama wanda ya shiga sai ya ji kamar irin na Annabi Ibrahim kullu ya naru kuni bardan wa salama daga nan su wuce aljanna Allah ka sa mu samu tsira aljanna wanda suka ya nuna cewa to su ire-iren su sune waɗanda inda a duniyar sakon ya riske su a irin da za su iya karba da sun karba don abin da yake so kai musulmi mene at-taslimu wal istislamu li amrillah ka karba ka miƙa wuya kar ka fara jayayya Allah ya ce ayi sallah Allah ya ce a yi zakka, Allah ya ce a yi azumi, a yi biyayya iyaye, a yi tauhidi, to ka yi kawai. Kaka ba da taron to don me za a ce dukiya ta na sha wahala na nema a ce sana ɗiba na bayar. Ka fara ƙoƙarin kawo ta'alili, ka fara kawo falsafa, to ka kawo wannan falsafa. Wa ga irinsu wato waɗanda za su amsa a can lahira ɗin irinsu ne musulmi waɗanda da saƙon Allah ya zo musu suka amsa suka bi. sahun mutanen kirki kenan muminai su kuma waɗancan da suka kibi a lahiran ma to sahun kafirai ne domin kafirai da aka aiko al'an manzala sallallahu alaihi salama suka fara kawo uzurinsu don me za a aiko wannan mutumin laula unzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim da aida ba shi aka aiko ba dan me za a ba za a ce wani ne manzo mu ba mu gane wannan karatun ba ko mu san ba za mu karba ba mun samu iyayenmu ina wajen da aba'ana ala umma suka yi ta kawo uzuri iri daban-daban suka ce mawaki ne suka ce boka ne suka ce inna ma yu'allimuhu bashar kaga duk me suke kawowa ta falsuf dabaru na kansu karba to ire-iren su ne waɗannan kafiran a cikin waɗannan masu matsalolin kenan su ma akwai irin su waɗanda zukatansu lalatattu ne koda da lafiyar su ko da ƙarfin su ko sako ya iske musu ko kunnensu yana ji bakinsu na magana ba za su karɓa ba da haka sai Allah subhanahu wataala ya musu hukunci daidai da irin hukuncin ire-iren su kafirai sai Allah ya sa sa wuta yanzu wannan ma wani ja'irin sai ya ga cewa ya Allah zai musu haka wani na iya wannan mugun tunanin ya ce dan me za a yi musu haka to shine da irin magana abin da za ka kake wannan magana saboda zuciyarka lalatacciya ce tana tuhuma Allah akan abin da yake kai musulmi kamata yake zama baka tuhuma Allah la yusalu amma yaf'alu Allah yana aikata abin da ya ga dama ne ba wanda ya tambaye shi ba a ce me yasa kai bayin shi ne mu duka yadda ya ga dama zai da mu mu bi doka Allah mu nemi gafarar shi mu nemi rahamar shi mu nemi dace da tsira daga azabar shi mu nemi Allah ya sa mu cikin ceton manzon shi abin da ya kamata kai kenan kai ta tuba kai abin da aka ce kai iya iyawaka ka gujewa abin da aka ce ka guje mishi gabaki daya ka nemi gafara a wurin Allah zaka karkace me yasa Allah ya yi musu haka haka Allah ya ga damai yayi ko baka da yancin ka tambayi Allah ina fata mun gane wannan yace wa man la wanda suka ki shiga kuma haqqat alaihi kalimatul azabi kalma azaba ta tabbata a kansu Allah ka tsare mu daga azaba wannan hadisi tabbataccen hadisi ne hadisi ne sahihi Ahmad dan Hanbali ya ruwaito shi da Bazzaru a cikin musnadinsa da kuma ainihin Tabarani a cikin nashi musnadin shi ma dukkanin su ruwaito wannan hadisi hadisi ne tabbatacce wannan hadisi yana bayyana mana ɗaya daga cikin hanyoyin da Allah zai hukunta ahlul fatara da kurame da makafi da kurame da bebaye da ainihin wato a mahaukata da waɗanda suke musulunci ya riske su a halin tsufa da aka zama mu kiyaye mu iya bakinmu karka je kana shiga abin da baka sani ba to yanzu wannan kuma sai ya sa suka fara tunanin to kuma ya za a yi da hadisin da aka ce an ɗauke alƙalami akan wane da wane da wane ko alaka kawo wannan cewa ai an ɗauke alƙalami akan mahaukaci da mai bacci da waye ɗaya ma da yaro to kaga mahaukaci an sa shi cikin da aka ɗauke masa alƙalami amma kaga ai ba a ce ɗan aljanna bane shi da aka babu karo cikin hadisan ba a ce mahaukaci da aljanna bane yanzu ana maka bayani ne akan cewa ba za a mai rubutu akan abubuwan da yi ba a nan duniya da aka gaisa a lahira baka ji an ce a kama shi da laifin da ya yi a duniya ba ko ba a ce tun da ka ƙi yin sallah a duniya ka ƙi yin azumi kana yawo tsirara kana kwasan kayan mutane ka ruga da gudu kana zagin uban kowa ba ka ganin mutuncin kowa bari kawai a kai kan wuta ba ba a ce mai haka ba a nan ne aka mishi nashi hukuncin a lahira da abin da aka mai su da aka babu karo cikin tsakankanin hadisan tun farko ma sai dai na iya zuwa a cikin ƙwalwar mutum hakanan batu game da ahalul fatara mutane suna girmama al'amarin suna yi wa Allah shi gege a kai na farko yanzu wannan hadisin ya tabbatar da gaske akwai alfatara akwai mutanen da saƙon annabta yana iya bai kai gare su ba har yanzu da muke rayuwa ana iya samun mutane a wani yanki na duniya a wata alƙarya ko wani surkuki ba su san da labarin musulunci ba wannan abu ne mai sauƙi wataƙila wasu sun taɓa ganin haka abu ne mai yiwuwar ya faru to idan mutum ya rayu a irin wannan zamanin ko wannan wurin ya mutu yana daga cikin ahlul fatara to kar karka ce kuma ya Allah ya ce ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula gaskiya ne Allah ya faɗa haka kaga su ma ai ba a musu azaba da kasancewar su a duniya ba su bi Allah ba to reshen wannan zancen shine mutanen alƙaryin makka shin ahlul fatara ne su babu shakka malamai su tauna akan wannan mas'ala kuma ta hakikin mas'alar shine mutanen maka qurayshawa ba alfatara bane mu kiyaye wannan mutanen maka qurayshawa da suka yi kafirci ba alfatara bane saboda dalilin malamai suka ambata na farko saboda annabi isma'ila ya zo a wannan alƙarya annabi isma'ila ya rayu a makka har gida yana da shi a makka da iyalansa kamar da aka sani a tarihance kuma ya wa'azi a garin makka sannan na biyu su alfatara su ne waɗanda ba sa yin wani addini su kuma mutanen makka sun shiga addinin mashirkanci maguzanci suna da gumaka Allah kuma ba gabata wa shirka kaga kenan sun zaɓi wani addini sai suka zaɓi addinin maguzanci da sun zauna haka nan ba sa komai to shine za a yi kiransu da suna alfatara amma yanzu sun zaɓi wani addini na maguzanci bautar gunki shi suke yi shi sa Allah yake cewa wa kuntum ala shafa hufratin minan nari kuna gefen gabar bakin wuta sai Allah ya ceto ku da zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake cewa Allah ya kalli mutanen duniya sai ya ji haushinsu ga baki ɗaya illa baƙaya min ahali kitabi in banda wasu ɗaiɗai kun masu bin littafi irin su warakatu bin naufal irin su abdullahi ɗan salam da makamantansu su kaɗai allah bai ja haushinsu ba lokacin kafin ya yi kuma za Allah sallallahu alaihi wasallam so da haka mutanen makka ba alfatara ba ne wannan jahiliya da suka yi maguzanci ne suka yi kowa ya san gumaka suke bautawa kuma kan nan ba a bar ka'aba da su ba sai ranar fatuhu makka so da maganar altabasa alfatara ba ta taso ba don sun san da labarin annaba isma'ila da annabi salihu da annabi ibrahim suna ma yin wasu ragowan addinin musulunci kamar mene kamar aikin hajji da suke da umara suna aikin hajji suna umara tun a jahiliya ya wanda cewa akwai wani ragowa addinin musulunci da suka sani so karka dinga lissafa su daga daga cikin alfatara wannan in ka gane shi zai fi da kai a cikin rikici da yawa da ake Allah shi kyauta sannan abin nan wato mahaukaci mun ambaci mahaukaci ko sai kurma wanda yake beji kuma bai magana kaga ba a lissafa makaho ba saboda shi makaho yana da kunne kuma kunne ya ishe ka kaji shi zama ake fara ambatan kunne a sam'u kafin albasu saboda kunne ya fi muhimmanci wajen isar da saƙon annabta shi sa a sam'u za ka ji ana ambatan shi kafin albasu sam'an wa absar da ire-irensu saboda kaji da kunnanka ya shiga zuciyarka ya fi sa ka gazgata fiye da abin da ka gani inda ba da haka ba ai duk mutanen da suka rayu bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba su ganshi ba ba su ga wahayi ba mala'ikan jibril bai zo ya tarar da su ba ba su ga mala'iku sun zo sun taya su jihadi ba amma duk suka yi imani kamar da manzo Allah yake cewa imanin wasu bayi yana burge ni wanda su karshen duniya sai da alqur'ani tsakanin bango da bango su imani da shi ba tare da sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba duk ire-iren mu kenan da na zamun da sai gabace mu don da su zo a bayan mu Allah ka samu dace da haka shi makaho baya cikin ashabul a'zar ma anan shi amma kurma wanda ba baki babu kunne to wannan shine matsayinsa to wannan ko bai hana idan aka samu hanyar da za a isar da sako ga kurma a ce ka isa mushi kaman a yanzu da aka gano dabara na abin da ake ce ma sign language wato harshen isar da sako ta hanyar alamu dabaru ko kamar da mahaukaci an samu yadda za a yi a warkar da shi ya zama ya warke ya gane Allah ya bi Allah a nan duniya ya fiye mai sauki ba ce ka nemi mashi magani ba to haka kurma shi ma ba a hana idan akwai hanyar da za a ba a bashi wannan abin nan a bashi ba shi za ka ga yanzu akwai hanyoyi da ake kanta da kurame akwai makarantun kurame akwai yare international language ne wanda ana amfani da shi kurame a koya musu isharat ne su gane kuma sukan koyi addini su koyi ma sana'o'i da sauransu da ilmomi na boko ma duka suna koya ta hanyar wannan dabaru har ila yau dai abin da nake karami mai ta mana shine waɗannan hadifai duka suna tabbatar mana da kaddara Allah ne cewa Allah shi ke yin yadda ya ga dama yadda ya so da bayansa Allah ka tsirta da mu qala dasana ibn musaffa qala dasana baqiyatu ibn al-walid qala dasana al-auza'i abdurrahman ibn amr an yahya ibn abi amr as-saybani an an abi maryam an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qama fina yawm tabuka fa hamidallahi ta'ala wa athna alaihi thumma qala inna allaha adhina lakum bi hadha al-masiri wa qad adhina lakum birruju'i wannan hadisi mala ya kawo shi ta hanyar muhammad ibn musaffa zuwa ga bakketu dan walid wanda mun sha jin hadisan shi cewa malami ne amma mudallisi daga al'imamu abdurrahman ibn amrin al'auza'i imamu ali sham rahmatullahi alaihi shi kuma daga yahya ibn abi amrin daga abu maryam daga babban sahabi abu huraira ta Allah ya kara masa yadda abu huraira yake cewa qama fina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yawm tabuka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya miƙe a cikin mu ranar yakin tabuka ma'ana lokacin da aka je yakin tabuka domin ranar ba guda ɗaya bace ranaku ne da yawa kusan kwana ashirin aka yi a wannan tafiya ta daga cikin tafiya mafiya nisa da manzala sallallahu alaihi wasallam ya daga madina zuwa ainihin tabuka cikin ƙasar sham kenan ta yanzu don ya je ya tari kafirai su ne mutanen daular byzantine da ya samu labarin sa suna haɗa gayyatsiya za su kawo mashi farmaki sa su su har madina sai annabi ya je ya tare su kuma kamar yadda aka sani ba a gwabza yaƙi gwabzawa ba a wannan yaƙi an da yi sulhu da, da, da, da, da su aka dawo wa asna alaihi ya fami da Allah ta'ala wa asna alaihi yayi yayi inna alhamdulillahi kaza kaza kaza kaza kaza thumma qala sannan yace inna Allah adina lakum bi hadha almasir dama Allah shine ya ba ku izini ma'ana ya kaddarta muku taho wannan tafiya wa qad adina lakum bi rujui yanzu kuma ya kaddarta ku koma da aka ta tafiya da ake yi da dawowa da ake gida da jihadi da ake fita da nasara da ake ci ko a yi sulhu ko a samu ainihin matsala duk wannan yana cikin kaddarorin da Allah madaukaki sarki ke kaddara wannan isnadi ne Hassan saboda Muhammad ibn Musaffa akwai fihi kalamun yasirun kamar da muka ji a baya fihi kalamun walakinahu yasirun sannan bakaitu dan Walid wanda mudallisi ne anan ya sarraha yace haddathana al-auza'i kuma babu matsala tsakanin shi da auza'i domin malamin sa ne da ya riske shi Allah ya samu dace wannan shi ma hadisi ya tabbatar da kaddara kamar da aka ambata sai malai yace haddathana hudba qala haddathana Hammad ibn Salama an Humayd wa Matarin al-Warraq wa Dawud ibn Abi Hind wa Amir al-Ahwal an Amr ibn Shu'aib an abi ahsibuhu an abihi an jaddi قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابهم يتنازعون في القدر هذا ينزئ آية وهذا ينزئ آية فكأنما صفي في وجهه حب الرومان فقال ألي هذا خلقتم أم بهذا أمرتم لا تدربوا كتاب الله بعضه ببعض انظروا ما أمرتم به فاتبعوه وما نهيتم عنه فاجتنبوه wannan riwaya za mala ya kawo ta da isnadi wanda yake an gwama malamai da yawa a kansa daga hudba ibn khalid zuwa ga hamad ibn salama ibn dinar sai ya ce da humaydun tsawi da matsaru alwarraq da dawud ibn abi hindin da amirun al-ahwal mutum hudu ya gwama gaba ɗayansu an amr ibn shu'aib an abihi an jaddi daga amur ɗan shu'aibu daga babansa daga kakansa wadda tarjama ce sananniya amur ɗan shu'aib shu'aib daga babansa amur ibn shu'aib ibn muhammad ibn amur ibn as kenan ko amur ɗan shu'aib yana riwaya daga babansa wato daga kakansa to baban nasa anan shine amru ɗan shu'aibu daga babansa maimakon abin da mu tsammata shu'aibu ɗan muhammad daga kakansa muhammadu ɗan amru to ba haka bane aka san zahir baban Muhammadu dan Amr din ne kakan kuma Amru dan Muhammad dan Abdullah Abdullahi dan Amr dan As saboda shi Amr dan Shu'aib ya taso ne a gun kakansa mai suna Muhammad Amr dan Shu'aib Shu'aib dan Muhammad daka abihi din abi Shu'aib ne ba abi Amr ba wannan tarjama ce daga cikin tarjama mafi kyau kamar da ake ambata a musalawal hadith to wannan kakan nashi wato Abdullahi dan Amr dan As shine yake cewa kharaja Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala ashabi wata rana ma'aikin Allah ma'aiki mai tsira da aminci ya fito ya tarar da sahabban shi a kofar gida ko a kofar masallacinsa ya tanaza'una fil qadari suna tattaunawa suna jayayya game da kaddara wannan na cewa ai Allah na da kaddara akan komai wannan na cewa bayi na da kaddara a'a kaza kaza ne hadha yanzu ayatan sai wani ya fusgo wata aya kwaye da cikin alkurani kafa hujja da ita wa hadha yanzu aya sai wani kuma ya dauko wata aya wanda zahirin tana karo da waccan suna gwara ayoyi irin ne da masu muƙabala suke kowa ya rike wani bangare na gaskiya ya karyata wani bangare na gaskiya duk inda kaga ana muƙabala galibi haka ne musamman muƙabala wanda ake yin ta da kowa yana so ya galaba akan dayan wanda kuma wannan ya daga cikin hadarin mafi yawan muƙabala ana iya fara ta da manufa ta alheri a yi turmi na ɗaya amma kafin na biyu ki ta rikici da mafi yawan raddi da mutane suke mutum ka ji an yi raddi wani ya ce wani ɗaya wasiƙa ko raddi zuwa ga wane wannan shi ma ya ce raddin raddi raddin raddin raddin raddi kafin ka ankara kowa zai koma kawai kan shi yake karewa shi sa ba tafarki ne na gaskiya ba abin takaici gashi ya yaɗu cikin ahlus sunna za mu zo can gaba zai buɗe mana babuka akan jayayya game da addini za ka ji mutane za su tsorata saboda mutane sa ta kama hujja da zahirin aya wa jadilun billati hiya ahsan ba tare da komawa zuwa ga malaman tafsiri na salafu mai suka ce ba mai ibnu jaririn ya ruwaito ibnu abi hatimin khazin wal bagwi ibnu kathirin mai yace nan nan kusa malamai irin su shaukani nasir sa'idi mai suka ce akan tafsirin wannan aya kawai mutane su dauki wajadilhum billati hi ahsan kuma da kaka tambaye shi tsakaninka da Allah kai yanzu wannan da kake kana ganin allati hi ahsanu ne abinda kake kira ka ce duk duniya ba wanda ya isa in akwai wanda ya isa na sa musu kalubale a kira wayata ko a zo za a sa a live facebook ko youtube kowa ya gani duk duniya shi ba gaskiya ake nawa so ake a ga an kwara wani in gaskiya kake nema shafi yana cewa duk sanin tattauna da wani sai na yi ta'adda Allah ka sa gaskiya mata zama a hannun shi ni na karba na karu domin gaskiya a hannun abokin musuwa ka ne ka samu karuwa kenan ka ƙari da wani abin da da baka san gaskiya bane amma a hannunka take kana nan yadda kake baka ci riba ba so da haka jama'a mu kiyaye irin wannan rigingimu da mutane suke shiga a wannan lokacin alhamdulillah muna muna godiya ga Allah makarantar mu ta tare da lafiya Allah ya tsare galibin mutanen mu daga wannan shiga rikicin Allah ya saka mu albani da alkhairi za ga irin wannan rigima galibin mu suka shiganta ba idan rigingimu za a yi a gama muna kallo a gefe wata ma akan ma ake za ga wani ma ran da ce oh wayannan mutane ba su kwace wa mala albani mal albani namu wanda da ba wanda yake san shi sai mu kadai muke san abun mu wai yanzu ya zama celebrity ya zama na duk duniya sai wani ma ya kwace maka shi wani ma ya ce ku ba kwa ma kara albani ƙarya kuke ma ba kwa san shi ma kun ma tunda da awo shi wani fa a can wata uwa duniya da ba su taba haduwa ba na ce mun shiga uku duniya ta lalace jama'a wallahi talla abun mamaki yake bane ce mu da kwace mal albani a cikin makon da ya fi shekara 25 a gaban shi irin su malam Dawud irin su malam Hamis Gasana irin su malam Ya'al Lokori irin su malam Musa Sabi wasu sun wuce shekara 25 tun wani tun babu gemu ko kwaya daya a haɓar shi wasu tun suna SS1 a makarantar boko har suka gama jami'a suna hannun malam ga su malam nan ƴan muciyan nan galibin su wallahi wasu tun suna yara ƴan islamiyya suke gaba malam bane yara ƴan islamiyya fa irin masu zuwa islamiyya da la'asar wala ba haka bane to amma sai wani kawai gura ɗayan na maka wai shi ya mafi ka sanin mala albani saboda kawai ya bi kasusuwa ya ji kai da aka yi kasusuwan nan a gabanka kai jama'a duniya nan ta daban mamaki ya ci gaba da cewa da annabi ya fito faka annama sufiya fi waje habbur rumman kai ka ce an watsa wa annabi 'ya'yan rumman ne in ka fasa rumman za ga 'ya'yan shi jazir wato irin yadda farin mutum in yi fushi yana flushing jini ya cika jikin fatan shi cikin kumatin shi zaga kumatin sun yi jazir haka kamar ya nele to tunda manzo Allah sai ya fari ne sosai balarabe ne fari nan da nan sai fuskar shi tare ne kai ja fa qala ali hadha khuliqtum ce dan wannan aka halice ku an bi hadha umirtum wannan shine abinda Allah ya umurce ku game da alqur'ani la tadribu kitaballahi ba'dahu bi ba'd kar ku dinga buga littafin Allah sashen shi da sashi unzuru ma umirtum bihi fatabi'u kun ga qur'ani zaman lafiyan ka da shi ka duba kaga me aka ce kai a qur'ani to ka bi wa ma nuhitun anhu fasanbu abin da aka ce ka bari kuma ka bari kar ka ce sai ka gane alaka aya kaza da kaza ina suka yi karo da juna babu karo amma yana iya zama kamar karo a kwalwarka idan ka koma littafin sharhin ibnu abil izzil hanafi Allah ya gafarta mishi ɗaki ta tsawiya inda ibnu inda imamu tsahawi ya magana kwatankwacin wannan haramcin buga ƙwar'ani junan shi da junan shi za ka ji irin sharhin da ya haka ne ya ɗauko maganganu daga ibnu taimiya daga ibnu ƙayyimil jauziya da wasu malamai magabata za ka ji irin dogon sharhin da ya ba ma so mai ta tsawaitawa ne saboda duk waɗannan abubuwan babu wani abu sabo da ba a karanta shi ba shekara da shekara da shekaru wataƙila kawai yanzu dai ana jin su ne da isnadi kawai amma galibin su abubuwa ne wanda mun karance su mun san su walilahi alhamd shi za muke ƙara addu'a muna cewa Allah ya cika mala albani Allah ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama Allah ya cika mishi ladansa Allah ya sa kuma mu cika da imani za mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah